نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه فيا عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أما بعد يا عباد الله فقد مد الله تبارك وتعالى بجوده وكرمه علينا حتى أطال عمرنا وشهدنا أو عشر الأوائل من شهر ذي الحجة إنها عشر الأوائل يا عباد الله إنها عشر الأول من هذا الشهر المبارك يا عباد الله فهذا الشهر يا عباد الله شهر ذي الحجة إنما هو من أشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فقال إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فيا عباد الله إنها عشر لا تعادلها عشر إنها عشر لا تعادلها مئة إنها خير أيام السنة يا عباد الله اجتهدوا في العبادات في هذه الأش... في هذه الأيام اجتهدوا اجتهدوا يا عباد الله إنما هي مو... إنما هي موسم يا عباد الله فالتجار يا عباد الله يهرذون يهرذون مواسم التجارة وكذلك الزارعون يحرثون المواسم للزراعة فهذا موسم للتجارة الإلهية اجتهدوا يا عباد الله اكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى واكثروا من قراءة القرآن واكثروا من الصدقات واكثروا من الصيام يا عباد الله فإن هذه الفرصة يا عباد الله فسريعا ما تنقضي يا عباد الله صحوا يا عباد الله فقد أجمع العلماء على أن هذه الأيام العشر هي خير أيام طلعت فيه الشمس وأما أشهر الأواخر من شهر رمضان فهي من ناحية الليالي وأما من ناحية النهار فهذه الأيام ليس هنالك أيام تعدلها, تعدلها يا عباد الله اجتهدوا اجتهدوا يا عباد الله اسأل الله التوفيق يا عباد الله من خلال هذه الأيام يا عباد الله إنما هي فرصة أمنها الله تبارك وتعالى علينا جميعا اتقوا الله يا عباد الله واجتهدوا في الاستغفار وحمدوا الله تبارك وتعالى واجتهدوا في التسبيح واجتهدوا في التحليلات واجتهدوا في الحول في حوكلة والحيللة في هذه الأيام يا عباد الله إنها أيام سريع ما تنقضي يا عباد الله إن مما يرجى من العبد أن يكثر في هذه الأيام هي صدقة لله تبارك وتعالى وكسرة الصلاة تطوعا وكسرة الصيام تطوعا وكذلك كثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر وكثرة الدعاء وأما ما يمسك به العبد المسلم من من الدعاء النبوية هي قوله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا جاء في سياق آيات التي تدل على هذه الأيام حيث قال رب العزة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اجتهدوا بالتكرار هذه الأدعية يا عباد الله إنما هي من الأفضل الدعاء التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله إن هذه الأيام العشر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام فقيل له أي فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فيا عباد الله إنها فرصة ذهبية اجتهدوا يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله إن هذه الأيام العشر هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الفجر حيث قال رب العزة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فقال ربنا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فيا عباد الله إنها أيام العشر إنها سريع تنقضي اغتنموا هذه الفرصة يا عباد الله فقد من الله تبارك وتعالى علينا حتى كرر علينا مثل هذا الموسم فهذا موسم عظيم يا عباد الله ليس هنالك أيام أو يوم تعادل يوم من هذه الأيام يا عباد الله اكثروا من الصدقات يا عباد الله وتسامحوا فيما بينكم يا عباد الله تسامحوا فيما بينكم يا عباد الله اعفوا عن زلات التي وقعت فيما بينكم يا عباد الله الا تحبون ان يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا هكذا قال رب العزه اتقوا الله يا عباد الله وايقظوا اولادكم يا عباد الله وانتبهوا بزوجاتكم يا عباد الله على أن هذه الفرصة عظيمة يا عباد الله اغتنموها يا عباد الله فمن الممكن يا عباد الله ألا نشهد ألا نشهد أشر الأوائل من ذي الحجة أيضا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم اغفر لي موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin na ƙarshe shi ne wanda ya aiko manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya isar da manzanci ya ɗora al'umma akan tafarki madaidaici ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma alayen gidansa da sabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga cikinsu ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai kare shi kuma zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku bayin Allah ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a ɓoye ne ko a fili domin Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambayi kowane ɗaya daga cikinmu bayan haka ya ku bayin Allah wa'insu kwanaki goma na watan zulhijja sun sake zagayewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya sake yin kyauta da baiwa da falala a gare mu ta yanda ya tsawaita rayuwarmu muka sake halartar wato waɗansu kwanaki goma na farkon watan zulhijja watan zulhijja ya ku bayin Allah ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu ainihin wato alfarma da Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma inda yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharar fi kitabillah lalle adadin watanni a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala su su goma sha biyu ne hakanan Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya rubuta a cikin lahul muhafuz watanni goma sha biyu ne a cikin wato shekara sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce a cikinsu akwai guda hudu waɗanda suke masu alfarma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wannan shine lissafi tsayayyen lissafi zalika dinul qayyim wannan shine lissafi na kwarai cewa watanni sha biyu ne a cikin shekara guda Allahu tabaraka wa ta'ala sai yace akwai guda hudu masu alfarma kada ku zalunci kawunan ku a ciki ma'ana kada ku rika aikata sako a ciki aikata sako koda ba a cikin watan zulhijja ba laifi ne amma laifin yafi zama babba idan bawa ya yi saƙo ko ya zalunci wani wato a cikin watan zulhijja ya ku bayin Allah ku lura muna cikin watan zulhijja waɗanda suke guda hudu din nan to watan zulhijja wato watan zulhijja ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma kuma shi watan zulhijja ana yin manya-manyan ibadoji a cikinsa da a cikinsa ake yin wato ainihin aikin hajji a cikinsa kuma ake yin wato ainihin ibada ta ainihin wato sallata wato sallar udhiya kuma a cikinsa ne ake yin wato ainihin layya a cikinsa kuma akwai ranar arfa wa'annan kwanaki goma ya ku bayin Allah na farkon wannan wata goma ne waɗanda babu wata goma da ta yi kwatankwacinsu kwanaki ne guda goma babu wasu kwanaki guda ɗari waɗanda ma suka kai su kwanaki ne waɗanda babu waɗansu kwanaki a duk duniya gaba ɗaya wanda suka kai su waɗannan kwanaki guda goma ɗin amma abin da ya shafi kwanaki goman ƙarshen watan ramadan wannan wato abin da ya shafi ɓangaren dare ne haka malamai suka ce amma abin da ya shafi ɓangaren yini ɓangaren rana to babu wani kwana babu wani yini da ya kai falalar wato waɗannan kwanaki goma gashi yau muna ɗaya ga watan waɗannan kwanaki goma ɗin babu wani dare ko da wato babu wani yini ko da wato ainihin yinin goman ƙarshen watan ramadan su ma ba su kai waɗannan yinin waɗannan guda goma da muka shiga ciki yau ba ya ku bayin Allah ku yi amfani da wannan dama wannan dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu ƴan kasuwa suna kirdadar wato ainihin lokacin cinikayya lokacin kasuwanci haka nan wato ainihin manoma sukan kirdadi lokacin da za su yi wato ainihin shuka ma'ana dai kowane mai wace irin wace irin harka akwai lokacin da yake ganin shine lokacin falala ko lokacin samu ko lokacin da ya cancanta ya gudanar da harkarsa domin ya amfana kwarai da gaske to shi ma wato ainihin kasuwanci da ake girba gobe alkiyama wato Allahu tabaraka wa ta'ala ya kididdige wasu lokuta waɗanda suke wannan lokuta Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya su sun sha bamban da sauran wasu lokuta to daga cikin waɗannan lokuta ko wannan kwanaki akwai waɗannan kwanaki goma na ainihin farkon watan zulhijja waɗanda yanzu haka mana ciki a yau ɗinnan Allahu tabaraka wa ta'ala yakan ware irin waɗannan mawasim ne domin falala ga ainihin bayinsa domin ya ya musu wato ainihin ladaddaki domin kuma wato ainihin ya gafarta musu ainihin zunubansu ya ku bayin Allah ku yi amfani da wannan dama ku tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ku yawaita karatun alqur'ani ku yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ku yawaita yin kabarbari an rawaito asar daga abi hurairata da kuma ibn abbas wato daga wa'annan sahabbai daga zarar ɗaya ga wata ya kama suna kasuwa gurin kasuwanci amma sai a ji suna daga sauti suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suna yawan kabarbari a fili suna saye da sayarwa amma za a ji suna yin kabbara a fili har ma mutane suna jin su da karfi suke yi haka su Abu Hurairah ta suke yi daga zarar an shiga goman karshe wato goman farko na nishin wato watan Zulhijja ya ku bayin Allah ku yawaita yin addu'o'i a cikin waɗannan kwanaki Allahu tabaraka wa ta'ala yana amsa addu'o'i ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wato waɗannan kwanaki guda goma daga cikin addu'o'i wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan nanatawa kuwa shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wata rana an ce da ibnu abbas kai mana addu'a sai daga hannu sai ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai aka ce da shi ka ƙara mana sai ya ce ban san abin da yafi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan fadar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ku bayin Allah ku yawaita nana ta irin wato wato ita wannan addu'a din domin cikin wannan addu'a akwai anashin wato sirri akwai sirrika mai yawan gaske faɗin Allah ta'ala rabbana atina fi duniya hasana ya ubangijinmu ka bamu mai kyau a nan gidan duniya wa fil akhirati hasana ya ubangiji a lahira ma ka bamu mai kyau duk wani abu da kaji kana sha'awa saboda kyansa ne a duniya duk abin da bawa yake so ya samu na aljanna gobe alkiyama saboda kyansa ne idan kuma bawa yace ya ubangiji ka bani mai kyau a duniya to Allah ta'ala shi ya san meye mai kyau da ya cancance ka a duniya din shi sa magabata da yawa idan sun tashi roƙon Allah ta'ala ba sa cewa ya Allah ka bani kaza kawai sai su ce ya Allah Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai su shiru saboda hasana din wane ta sha bambanci da hasana din wane wane idan an bashi arzikin sa a noma ne to wane kuma bai dace da wannan ba zaka samu a kasuwanci ne wane a guri kaza Allah ta'ala ya buɗa masa wani a guri kaza kuma Allah ta'ala ya buɗa masa kowa da irin hasana ɗinsa to idan ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka mai kyau shi ya san me ya cancanta da kai wani randa Allahu tabaraka wa ta'ala zai hore masa dukiya ya sai mota to sati in ya zagayo zai bar duniya ne wani ran da ya saya ran da ya fara hawa kuma ranar zai bar duniya kaga kenan la'alla wannan ba shine hasana a gurinsa ba kowa da abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya san cewa kaza shi ya dace da wani kaza shi ya dace da wani ya ku bayin Allah ku roki Allah tabaraka wa ta'ala ku kuma tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan kwanaki suna da saurin wucewa kwanaki ne guda goma kawai waɗanda ba wuya kaji an ce yau sallah shikenan kwanakin fa sun kare ku yi kokari wato yawan wato wajen yawaita azumin nafila yawaita salloli na nafila yawanta sadaka ku kuma yafe wa juna ku yi afuwa dangane da kurakuran da suka faru tsakankaninsu tsakankaninku wane ya bata maka rai wane ya ma kaza to muna cikin wato watanni masu alfarma ko muna cikin goman farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani yini ma min ayyamin babu wasu kwanaki gaba ɗaya a duniya al'amalu salih ahabba ila Allah fihinna min hadhihi al'ayyam wato babu wasu kwanaki da Allahu tabaraka wa ta'ala ya fi son kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki fiye da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ko da jihadi ne ma kaga jihadi shine mafificin wato ainihin aiki na nafila gaba ɗaya alal itlaq suka ce ya rasulullah ko da jihadi ne ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da jihadi bai kai wato bai kai wato ainihin kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai mutumin da ya fita daga gidansa ya tafi zuwa ga ainihin jihadi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da ransa da kuma dukiyarsa bai dawo gida da komai ba ma'ana dukiyar ta kare a can shi ma ya mutu a can to wannan ne kawai ya yi daidai da wanda ya kyawun ayyuka a cikin wannan kwanaki guda goma ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki guda goma wato dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu kyauta ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu falala ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu ku yawaita faɗin la ilaha illallah ku yawaita faɗin Allahu akbar ku yawaita faɗin alhamdulillah ku yawaita faɗin subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare shi cewa duk wanda yake yawan faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim za a gina masa gida cikin aljanna wani hadisi ma yake cewa idan ka faɗa so ɗari a cikin yini Allahu tabaraka wa ta'ala zai kankare maka wato ainihin kurakuranka gabaki ɗaya ya ku bayin Allah ku yawaita karatun alkur'ani baya da wannan ku yawaita yin addu'o'i da kuma karanta albaqiyatu salihat shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar malamai suke cewa babu wani abu da bawa zai faɗa gaba ɗaya na zikiri bayan karatun alkur'ani babu wani zikiri da Allah ada bawan Allah zai faɗa wanda ya wuce wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sune ainihin wa wato abinda Allah ta'ala yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban waɗannan wato waɗannan kalmomi suna da girman sha'ani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki guda goma suna da girman sha'ani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala su ne ma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi kamar yadda malamai suka ce a ainihin wato ayoyin farko-farko na ainihin suratul fajr Allah tabaraka wa ta'ala yace wal fajri wa layalin ashar Allah tabaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da alfijir da kuma kwanaki goma yana rantsuwa da alfijir wasu suke cewa yana rantsewa da alfijir din da yake fitowa ranar ɗaya ga wata ma'ana irin alfijir din da ya fito na yau Allah ta'ala ya rantse da shi wato na ranar ɗaya ga watan zulhijja wasu kuma da yawa daga cikin tabi'ai suke cewa yana rantsewa ne da ainihin alfijir na ɗaya ga sabuwar shekarar musulunci wato ainihin watan almuharram wanda yake zuwa suka ce da wannan Allahu tabaraka wa ta'ala yake rantsewa ba da haka Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa layalin ashirin Allahu tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da kwanaki guda goma kwanaki goma nan kuwa su ne wato waɗannan kwanaki da muke ciki wanda yau muna ɗaya ga wata waɗannan kwanaki goma ɗin su ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse da su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce babu wasu kwanaki da Allah tabaraka wa ta'ala yake son aiwatar da kyawawan ayyuka a cikinsu fiye da waɗannan kwanaki guda goma da Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse da su sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa shafa'i wal watr Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse da wato halittu su ne ainihin shafa'i idan an ce namiji sai a ce mace in an ce akuya a ce bunsuru in an ce tinkiya a ce rago waɗannan malaman tafsiri suke cewa su Allah ta'ala yake nufi da ainihin ashafar alwutur kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa Allah ta'ala ya rantse da halittu ya kuma rantse da shi kansa sai Allahu tabaraka wa ta'ala da ya rantse ya rantse sai ya ce hal fi dhalika qasamul lidhi hijr lalle cikin waɗannan ababe da Allah ta'ala ya rantse da kwanaki goma na farkon watan zulhijja da sauran rantsuwar da yi sai ya ce fi zalika qasamul lidhi hijr a cikin wannan akwai abin rantsuwa lalle wallahi akwai girman sha'ani cikin goman farko na watan zulhijja amma lidhi hijrin ga ainihin ma'abota hankula mai hankali shi zai lura cewa tunda kaji Allah ta'ala ya rantse da waɗannan kwanaki guda goma to lalle ko shakka babu waɗannan kwanaki guda goma suna da girman matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala kyakkyawan aiki a cikinsa ko a cikinsu kuwa abin so ne ga Allahu tabaraka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ku bayin Allah ku tunatar da ainihin ƴaƴayenku cewa yanzu muna cikin wato ainihin watanni guda hudu masu alfarma kuma muna cikin goman farko ne ma na watan zulhijja ku tunasar da ainihin matayenku cewa muna cikin wato ainihin wata ne wanda yake mai alfarma ko muna cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda ainihin mahajjata suna nan a ainihin kasar saudiya sun yi tanadin wato sun himmatu zuwa ga ainihin wato yin ibada ta ainihin aikin hajji to wannan kawai idan ka lura da wannan zaka ga lalle waɗannan kwanaki guda goma suna da girman sha'ani ta yanda a cikinsu ake yin wato ainihin aikin hajji ya ku bayin Allah kwanaki goma na farkon watan zulhijja babu wasu kwanaki goma da suke daidai da su idan ka duba cewa a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan su ma suna da falala amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda suka kai kwanaki goma na watan wato na farkon watan zulhijja to idan ka duba zaka ga waɗancan kwanaki fa ana magana ne akan dare to da daddare kuma ba kowa ke iya tashi yayi ibadoji ba amma kuma da rana kusan kowa ma ba bacci yake ba kana kai kawo kaga kenan wato dama da aka wa bayi a cikin waɗannan kwanaki guda goma ta ma wuce damar da aka ba su wato a cikin kwanaki goman ƙarshe na watan Ramadan domin kuwa waɗancan falala ne akan abin da ya shafi cikin dare ɗin kwanaki goma wannan kuma falala ce wace wacce ta shafi kwanakin gaba ɗaya musamman ma rana ɗin to kaga a ce ka yi kaza da rana akwai lada ka yi kaza da daddare akwai lada wanda ya fi sauƙi a gurinka shine abin da za ka yi da rana wannan kyauta ce ta Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi ta akan bayinsa domin nufin wato sanya su a gidan aljanna shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa ma cikin wannan al'umma zai shiga gidan aljanna sai dai wanda ya ƙi sabai suke cewa ya rasulullah wane ne zai ƙi shiga gidan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mun biyayya idan na ce ayi kaza yayi in na ce a bar kaza ya bari to wannan zai shiga aljanna duk wanda kuma na ce ayi ya ƙi na ce a bari ya ƙi bari to wannan ya ƙi shiga aljanna shi da kansa muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora mu akan daidai ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki suna da girman sha'ani waɗannan kwanaki dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu akwai yiwuwar shekara mai zuwa ba za mu halarci waɗannan kwanaki irin su wato kwanaki goma na farkon watan Zulhijja ba akwai yiwuwar watakila iya kwanakin da zan halarta kenan a nashin wato rayuwata watakila abin da za ka halarta kenan na kwanaki goma watan zulhijja a cikin rayuwarka saboda ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan dama da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ka yawaita ayyukan alkhairi ka yawaita istighfari ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yawaita wato hailala ka yawaita yin kabarbari ka yawaita faɗin Allahu akbar ka yawaita yin tasbihi ka yawaita yin sadaka a cikin waɗannan kwanaki goma wataƙila iya damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka kenan a cikin rayuwarka na halartar kwanaki goma na farkon wato anashin watan Zulhijja waɗannan kwanaki ya ku bayin Allah kyauta ce baiwa ce ta Allahu tabaraka wa ta'ala nawa nawa ne suka halarta a baya kuma Allahu tabaraka wa ta'ala bai kaddara za su sake halartar kwanaki goma wato farkon watan Zulhijja ba kowa ya san wane ni ma na san wane ba wanda bai san wani wanda bara ya halatta waɗannan kwanaki goma amma wannan wato na wannan shekara kuma sun zagayo shi kuma yana cikin kabari to dole akwai wata goman da za ta zo kuma ni ina cikin kabari kai ma kana cikin kabari wacce ce goman ta ƙarshe tamu ni da kai wannan Allah ta'ala shi ya sani to tun da dai haka ne sai mu yi la'akari da wannan wato sai ya zamto mu ɗauki izina mu dage mu jajirce mu ja kafar wando mu kyautata ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma watakila su ne namu na ƙarshe idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya sake mana kyauta da zagayowar waɗansu wannan kuma wata rahama ce ha'ilau ta sa subhana wa ta'ala gare mu ya ku bayin Allah goman ƙarshe a wato goman farko na watan zulhijja wato kwanaki ne wanda ake bukatar yawan afuwa tsakankanin mutane yawan kawar da kai dangane da kuskuren da wane ya maka kwanaki ne na afuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce mutane su riƙa yin afuwa su riƙa ƙyalewa kuɗin bakwa so Allahu tabaraka wa ta'ala ya muku afuwa ne malamai suke cewa mafi girman sababi na samun afuwar Allah tabaraka wa ta'ala shine yi wa bayin Allah afuwa wayannan kwanaki goma akwai bukatar yi wa juna afuwa akwai bukatar tausayawa bayin Allah akwai in aka ce bayin Allah kuma ya karan fari su ne wato mutane amma ya hada da dabbobi gaba daya waɗannan kwanaki goma ko da dabba kake da ita ka kyautata wato bata abinci ka kyautata bata ruwa Allahu tabaraka wa ta'ala zai baka ladan wannan kyautatawa halitta din da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin duk wani abu da yake da hanta a cikinsa wacce take mai rai ɗanya to akwai lada a ciki duk wani abu da yake da hanta inda ka kyautata masa Allahu tabaraka wa ta'ala zai baka lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wato karima ya baiwa ainihin ruwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya gode masa kuma ya bashi gidan aljanna ballantana kuma a ce dan adam ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki ne na kyautatawa juna kwanaki ne na jin tausayi kwarai da gaske yana daga cikin sabab na samun tausayin Allah tabaraka wa ta'ala ga shi bawa to shi ma bawa ya zamto wato ainihin mai tausayi yana daga cikin sababa na ainihin samun rufin asirin Allah tabaraka wa ta'ala shine bawa ya zamto mai kokarin rufin asirin ƴan uwansa bayin Allah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kyautata ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma ku tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan kwanaki goma ku kyautata wa junanku cikin waɗannan kwanaki goma ku kyautata mu'amala tsakankaninku da ainihin wato iyalanku musamman a cikin waɗannan kwanaki goma zaka iya samun mutum yana da kyakkyawan hali tsakankaninsa da abokansa ko tsakankaninsa da mutane a cikin gari amma tsakankaninsa da iyalansa kun babu kyakkyawan hali to wannan wato gaskiya akwai matsala ko shakka babu abinda ake so shine wato mutum ya zamto tsakankaninsa da iyalansa karan fari baya da haka kuma sai tsakaninsa da ainihin wanda ya biyo baya wanda da ya fi kusanci da shi makwabcinsa ne abokinsa ne abokin ma'amalarsa ne wanda suke sallah tare masallaci guda da sauran al'umma musulma baki daya ya ku bayin Allah ku kyautata ayyuka ku tuba zo ga Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana zunubanmu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon kyautata ayyuka cikin waɗannan kwanaki da ma wasunsu ya ubangiji ka karɓi ainihin ibadojin da muke yi ba don halinmu ba ya ubangiji inda muke da laifuka da kurakurai kai ka sani ya ubangiji kuma kai mai afuwa ne kai mai gafara ne ya ubangiji ka gafarta mana ya ubangiji muna roƙanka wanda suka mutu cikin al'umma musulma ya Allah ta'ala ka ji kansu da rahama ya ubangiji al'umma musulma duk wanda ya mutu namiji ko mace ya ubangiji ka sanya kaburburan su zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji mu kuma Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan karshe ya ubangiji ka kare mu daga azaba a cikin kabari ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta kowa da irin matsalolinsa ya Allah ta'ala ba su maka yawa ba mu bayinka ne ka san matsalar kowa ka san damuwar kowa Allah ta'ala ka magance wa kowa ya ubangiji duk wani mara lafiya wanda yake da wani wato hammi da wani gammi ya ubangiji ka san shi ka san me yake damunsa ya ubangiji ka wa kowa lafiya ka kuma yaye wa kowa damuwarsa ya ubangiji kowa da bukatun sana'ar kare ya ubangiji ka biya mana muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya a wannan gari ya ubangiji ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai ya ubangiji ka kawo zaman lafiya kamar Sudan da Filistin da dukkanin garuruwan musulmai ya ubangiji ka kawo daidaito ka kawo zaman lafiya wanda suke tsaye wajen hidimar tsaro ya ubangiji ka taimake su ka tsare su su a karan kansu ka kuma ba su wato dama ta ainihin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace waɗanda suke wato ɓata gari ya ubangiji ka shiryar da su idan ba za su shiryu ba ya ubangiji ka san suwaye kuma ba su fi ƙarfin ka ba ya ubangiji ka iya mana mu ba za mu iya ba ya ubangiji ka iya mana ya ubangiji ka ƙara wannan gari albarka wannan damuna Allah ta'ala ka sa mata albarka ya ubangiji ka shirye da mu ka shirye da zuriyar mu ya ubangiji ka shirye da zuriyar mu ka sa mana albarka a cikin zuriyoyin mu ya ubangiji ka kyautata ƙarshen mu muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara mai martaba sarki lafiya kuma ƙoƙarin da yake yi akan wato wato al'amuran da suka shafi harkokin tsaro da ci gaban gari Allah ta'ala ka saka masa alkhairi duk wanda yake kokari wajen kawo ci gaban al'umma musulma ya Allah ta'ala ka san shi ka shiga cikin lamarinsa ka taimake shi duk wanda kuma yake yin zagon ƙasa ga ainihin al'umma musulma ya Allah ta'ala ka juyo da akalarsa shi ma ya dawo mutumin kwarai idan ba zai gyara ba Allah ta'ala ka wargaza al'amarinsa ba wanda ya fi karfinka ya ubangiji qumu ila salatikum yarhamukum